وشرع بمواجب هذه الأخوة لبعضهم على بعض حقوقا واجبا ومستحبا ونهى عن كل ما يضعف هذه الأخوة أو يقطعها من أقوال وأفعال الذميمة أحمده على نعمه التي لا تعد ولا تحصى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بين ما يجب للمسلم على أخيه المسلم وأوسى بالتزام ذلك لما يترتب عليه من مصالح الدنيا والآخرة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين دربوا أرواء الأمثال للأخوة الصادقة فكانوا كالجسد واحد وكالبنيان واحد يشد بعضهم بعضا وسلما تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس اتقوا الله وامتثلوا أمر ربكم يقول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ويقول أيضا تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ويقول تعالى أيضا إنما المؤمنون إخوة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضا ومن هذه النصوص يا عباد الله ندرك ما ينبغي أن يكون عليه المسلم نحو أخيه المسلم إنها أخوة عظيمة من إخوة من أخوة النصبة أخوة تجمع بين المسلمين وإن تباعدت أقطارهم وناءت ديارهم أخوة توجب نصائح والتناصر والتواسي بالحق والصبر عليه أخوة تمنع المسلم أن يغش أكاه المسلم أو يخدعه أو يخذله أو يؤذيه بأي أذى في دمه وماله وإرده فقال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا إن الله سبحانه قد رسم لهذه الأخوة طريقة تسير عليه يثبت قوائدها وينمي ثمراتها ويدفع كل ما يتنافي معها أو يقف في طريقها وفي سورة الهجرات ما يواضح هذا النهج الرباني وهو سبحانه قد أمرنا بتثبيته ينقل إلينا كبر السيء عن الفرد أو الجماعة من المسلمين فلا لتجعل بقبوله حتى نعلم مدى صحته بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ثم أمرنا سبحانه بحسم النزاع والتلافي الفرقة بين المتنازعين من المسلمين خصوصا عندما يكون النزاع سلحا لئلا تذهب فيه أرواح البريئة وتراق فيه الدماء معصومة وأن مثال هذا النزاع يحسم بأحد أمرين الإسلام أولاً بقضاء على أسبابه وإزالة آثاره أو تأديب للفئة المتأدية التي لا تقبل السلو والوفوق بجانب الفئة المتأدي عليها يقول تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إهداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ثم إنه سبحانه ينهى المسلم أن يسكر ويحق من قدر المسلم وقدر المسلم عند الله عظيم إن السكرية توجب النفرة بين بين بين الأخوين بين الأخوين المسلمين ثم ما يدري ما يدرك لعل الله ثم ما يدري ما يدريك لعل هذا الذي سكرت منه خير منك عند الله وتكون قد حقرت ما أعظم الله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسكر قوم من قوم أسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء أسى أن يكون خيرا منهم والسكرية لا تقو إلا من قلب ممتلئا من مساوئ الأخلاق ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أكاه المسلم ثم نهى سبحانه عن التلمس عن التلمس العيب للمسلم وإعلانها على الناس ونهى سبحانه عن التعير المسلم بلقب يكرهه لأن ذلك مما يسيء إلى المسلم ويورث العداوة وربما يسبب الردة بالمثال فيكون الإنسان قد جنى على أكيه وجنى على نفسه قال تعالى ولا تلمذوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب واعتبر ذلك فسوقا وظلما ممن لم يتب منه فقال بيس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ثم نهى سبحانه عن السوء الزن بالمسلم ما لم يبين منه ما يوجب ذلك فإن الأصل في المسلم العدالة والخيرية وسوء الظن به يسبب الابتعاد عنه وعداوته وبغضه وهذا يتنافي مع الأخوة الإيمانية قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ونهى سبحانه البحث عن عورات المسلم وتطلب آثار أثارته التي قد سترها الله عليه لأن في البحث عنها إشاعة للمنكر وتشويشها للمجتمع المسلم وزعزة لسكة بين المسلمين فقال تعالى ولا تجسسوا كما نهى سبحانه عن الغي... عن الغيبة وهي ذكر أكاك بما يكره في حال غيبته لأن في ذلك انتهاكا لهرماته وتدنيسا لعرضه وكيانة له في غيبته ثم ذكر سبحانه مثلا منفرا عن الغيبة وذلك بأنه شبه, شبه الذين يغتاب أخاه المسلم بالذي يأكل لهمه وهو ميت وذلك مكروه لنفوس الغاية الكراهة المنفر المنفرة للتبائي فالذي يغتاب أكاه كالذي يأكل لهمه وهو ميت قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فكيف يكره أكل لحمه ميتا ويأكل لحمه حيا Allahumma inna na'udhu bika an nabtagi akana lina'kula lahamuhu mayitan aw hayyan Allahumma a'idd al-islam wal muslimin wa azil ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'daka a'da ad-din wansur ibadaka al-muwahhidin إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah wanda ya sanya muminai su zama ‘yan uwan juna, ya shar'anta kuma ya wajaba ga musulmai su zama ‘yan uwan juna sashinsu izuwa sashi, ya zama haƙƙi ne, wajibi ne, kuma abu ne mustahabbi, ya yi kuma hani dangane da dukkanin abin da zai raunana wannan ‘yan uwantaka ko ya yanke ta dangane da abin da ya shafi maganganu ko kuma ayyuka waɗanda suke munana. Ina gode wa Allah a bisa ni'imominsa waɗanda ba za su irgu ba kuma ba za a iya ƙididdige su ba. Na shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad manzansa ne bawansa ne kuma manzansa ne. Wanda ya bayyana mana abin da ya wajaba akan musulmi, ɗan uwansa musulmi, kuma yi mana wasiya da riƙon wannan abin da ya wajaba akan musulmi ɗan uwanka wadda zai gyara abin da ke tsakaninku a duniya da lahira tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da shi da sahabbansa wanda ya ba mu musalsali dangane da abubuwa waɗanda suke na gaskiya yadda ya kasance shi mumini ga ɗan uwansa mumini kamar jiki ne guda ɗaya kuma kamar gini ne guda ɗaya sashinsa yake ƙarfafa sashi kira da amincin Allah su tabbata a gare shi bayan haka ya ku mutane ku ji tsoron Allah ku riƙe dukkanin abin da Allah ya umarce ku da shi Allah maɗaukakin sarki yana cewa a cikin littafinsa mai girma ku yi taimakekeniya dangane da bin Allah da kuma jin tsoron Allah kada ku yi taimakekeniya wajen abin da yake na zunubi da kuma ƙetare dokokin Allah. Ku ji tsoron Allah domin Allah fa mai tsananin kamu ne, idan kuka yi abin da ba daidai ba Allah zai kama ku. Allah maɗaukakin sarki yana cewa su muminai maza da muminai mata sashinsu masoya sashi ne. Allah maɗaukakin sarki yana sake cewa lalle fa ku sani mumini fa ɗan uwan mumini ne. dan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa, Mumini ga mumini kamar ɗaki guda ne, wanda sashinsa yake ƙarfafa sashi. Daga wannan nassosi ya ku bayin Allah, za mu fahimci cewa lalle ya kasance a kan musulmi, ɗan uwansa musulmi ya zamanto shi musulmi a wajensa ɗan uwansa musulmi, to ɗan uwa ne wanda yake mai girma. dangantaka ce wacce take mai gwaɓi wacce ta fi dangantaka ta nasaba ana ta fi dangantaka ta ‘yan uwa ta jini dangantakarka ta wane musulmi ce ni musulmi ne kai musulmi ne ya fi dangantaka ta mun fito tsatso ɗaya lallai ita ‘yan uwantaka ta musulunci tana tattara mu ne a kan turba guda ɗaya ta addinin Allah kuma koda ya zamanto yankinmu ba guda ɗaya ba ne, ko da gidajenmu ba a kusa da juna suke ba, ‘yan'uwantaka ta musulunci tana wajabta wa juna, ai wa juna nasiha da juna, a gaya wa juna gaskiya, sannan tana wajabta taimakekeniya ma juna, wane taimakiwa ne, taimakiwa ma juna da kuma wasiya da gaskiya ma juna, tana kuma wajabta haƙuri tsakanin juna da juna. ‘Yan'uwantaka ta musulunci tana hana yi wa juna ha'inci tana hana yi wa juna algushu tana hana yi wa juna yaudara tana kuma hana ƙasƙantar da juna kuma tana hana cutar da juna kuma tana hana taɓa mutuncin mutum ko jinin mutum ko dukiyarsa wannan ƴan uwantakar musulunci duka tana hana wayannan saboda haka ne ma Allah madaukakin sarki yake cewa wayanda suke cutar da ƴan uwansu musulmi maza ko mata ba tare da sun aikata wani abu ba da suka cancanci a cutar da su to su sani lalle fa sun ɗauka wa kansu wani ƙaton al'amari ko ƙaton zunubi wanda idan suka je lahira Allah zai ataftar da su dangane da wannan abin da suka ɗauka wa kansu. Lalle Allah maɗaukakin sarki ya tsara ya tsara ‘yan uwantakar musulunci a wani tsari wanda yake mai sauƙi wanda yake tabbatar da ƙa'idarsa kuma yake haɓakar da ribar abin da za a samu kuma yake tunkuɗe dukkanin abin da zai zo ya tare wannan ‘yan uwantaka da musulunci. A cikin Sotul Hujurat, lalle wannan Sura ta warware mana wasu abubuwa dangane da abin da ya shafi ‘yan uwantaka ta musulunci kamar yadda Allah Maɗaukakin Sarki ya faɗa. Allah Maɗaukakin Sarki ya umarci bayi da su tabbatu da su ciru zuwa ga dukkanin abin da zai zama abin da zai ɓata tsakanin ‘yan uwantakarsu a ɗaiɗaikunsu na musulmi da kuma abin da zai ɓata tsakankaninsu da ‘yan uwantakarsu na musulmi na jama'a jama'a ma'ana rukunin mutane. Saboda haka, kada mu karkatu mu karɓi zuwa ga duk wani abin da zai zo mana na labari na abin da ya shafi ɗan uwanka musulmi, ka ji kawai an ƙirƙiri wani zance ko an ƙirƙiri wata magana an ce suwa ne ko ‘yan anguwa kaza kowa ne ko jama'ar guri kaza sun yi kaza Allah maɗaukakin sarki ya ce kada mu karɓi wannan abin a lokaci guda sai Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani idan fasiki ya zo muku da labari to ku yi bincike saboda me za ku yi bincike saboda kada ku yadda fasiki ya ɓata dangantakar da ke tsakanin ‘yan uwanku musulmi da musulmi idan ya zo muku da magana ku yi bincike saboda me an tusibu qawman bi jahalatin kada ku ku samu wasu mutane ku kama su da wani laifin da ba su aikata ba ku je ku riske su da jahilcin labarin da wancan mutumin ya zo ya baku ba na gaskiya ba tusbihu alama fa'altun nadimi sai ku waye gari abinda ku aikata akan ƴan uwanku musulmi wa'ancan ku zo kuna nadama haka idan aka zo aka baka labari ko aka baku labari to ka yi bincike dangane da wannan labarin da aka zo maka da shi akan wane kada ka je ka faɗi magana a kansa ko ka hukunta shi akan wannan labarin kuma ba gaskiya ba ne wannan ɗin yana ɓata ‘yan uwantaka ta musulunci malam ya ce Allah ya umarce mu maɗaukakin sarki da mu yi ƙoƙari mu shiga tsakanin ‘yan uwa waɗanda suke jayayya ko suke ƙoƙarin rabuwa bisa wani abu da ya gindaya tsakaninsu suke yin jayayya ko suke faɗa a matsayinsu na ‘yan uwa musulmai, musamman ma dangane da abin da ya kasance abin da za a iya daidaita shi, don kada wannan jayayyar tasu ta haifar da tafiyar da rayuwa ko ta haifar da zubar da jini waɗanda mutanen da ba su ji ba, ba su gani ba kuma su wa'yannan mutane bayan Allah ne. Misali akan haka wannan jayayya ɗaya ne daga cikin abubuwa guda biyu ko dai a yi musu sulhu da abin da suka aikata dangane da abin da yake gudana tsakaninsu ko kuma idan ɗaya daga cikinsu ta ƙi yadda a yi musu sulhu to a taru a yaƙi ɗaya da ba ta yadda a yi sulhu ba har sai dawo ta dawo kan hanya daidai shine Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labari yake cewa idan ƙungiyoyi guda biyu ko ɓangaren muminai guda biyu suna yin fada to ku daidaita tsakaninsu kada ya zamanto al'ummar musulmi tana yin fada kuma ya zamanto tsakanin wannan anguwa da wannan anguwa suna fada ko tsakanin wannan tawaga da wannan tawaga suna fada sai ya zamanto kuma akwai wata tawagar ta musulmi da take kallon su kuma ta zama mai hura wuta a tsakaninsu sai Allah ya ce ku daidaita tsakaninsu ku yi sulhu a tsakaninsu idan ɗaya daga cikin ƙungiyar ta ƙi yadda a yi sulhu akai akai ta kiyarda to ku yaƙe ta har sai ta dawo kan hanya ta bi abinda ake so a yi idan ta dawo to ku yi sulhu tsakanin su da gaskiya domin shi Allah yana son mutane masu gaskiya kuma ku sani lallai mu'minai fa ƴan uwan juna ne ku daidaita tsakanin su da adalci kuma ku ji tsoron Allah domin jin tsoron Allah ta yi ku samu rahama sannan Allah madaukakin sarki yace Allah ya hani musulmi ga musulmi su yi isgilanci su yi wa junansu isgilanci su aibata junansu ko su kira su da wani abin da ba sa so domin wanda za ka yi wa isgilanci ta yi a wajen Allah shi wani bawa ne wadda yake mai girman daraja mai ɗaukaka kuma kai kana masa isgilanci baka san ɗaukakar da Allah ya bashi ba domin shi isgilanci yana haifar da ayaga tsakanin ‘yan uwantaka ta musulunci kuma yana haifar da shi isgilanci idan kai wa mutum isgilanci ta yi wadda kake wa isgilanci a wajen Allah ya fi ka alkhairi kuma yana haifar da gaba yana haifar da tashin hankali tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa sai kasance ka kaskantar da wanda a gurin Allah shi ɗaukakekke ne shi mai girma ne Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani kada sashinku kada wasu mutane daga cikinku kada rukunin wasu mutane ko tawagar wasu mutane daga cikinku su yi wa wasu mutane isgilanci domin a sa an ya kuna khairan minhu don da ta iya yiwa waɗanda kuka yi wa isgilanci sun fi ku alkhairi hakanan kada wasu tawaga daga cikin mata su yi wa ‘yan uwansu mata izgili domin za ta iya yiwa wa'yannan matan da suka yi wa wa'yancan izgili da yiwuwar wa'yannan matan da suka yi wa izgili sun fi su alkhairi shi kuma izgili baya yiwuwa sai illa min kalbin mumtali'u min masawal akhlaq ba a yi ba ba mai yin izgili ma wani sai wanda zuciyarsa cike take da mummunar ɗabi'a idan zuciyarka tana cike da mummunar ɗabi'a to sai zama kana yi wa ɗan uwanka musulmi izgili saboda wani abin da kake tsammani ko kake zargin yana aikatawa saboda haka ne ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa gwargwadon sharrin da za ka yi wa ɗan uwanka musulmi shine ka kaskantar da shi ma'ana ka walakanta shi ka tozartar da shi ka walakanta shi ka kankanta shi a cikin mutane sannan malai ya ci gaba da cewa lalle Allah madaukakin sarki ya hana ɗaiɗaita aibin ɗan uwanka musulmi ka ɗauki aibinsa da ka ga yayi Allah ya jarrabe shi da wani abu ka shiga cikin mutane ka riga kai sako ai baka san wane ba abin da yayi ba ai wane yayi kaza ai wani halinsa kaza ne ai wani kaza yake Allah ya hana wannan da kuma ilani da ilani ha alan nas ka dinga sanarwa mutane kamar an aike ka ka je kai kawai ka samu daba sai ka samu ba ku ji labari ba ko ai wani yayi kaza baka san abin da ke faruwa ba a kaza a guri kaza ko ai kaza ne ya faru Allah ya hana wannan wannan ba ƴan uwantakar musulunci bane wannan ba halin musulmin kirki bane wannan ba halin muminai bane sa'annan malam yace Allah maɗaukakin sarki ya hana yi wa mutum laƙabi da mummunan suna. Allah ya hana ka yi wa ka kira mutum da wani mummunan laƙabi, ka kira shi da wani laƙabi wadda shi mutumin baya son wannan laƙabin, domin wannan yana kawo wargajewar ‘yan uwantaka na musulunci, yana haifar da adawa tsakankanin musulmi da musulmi, kuma yana sabbaba maridda. idan aka samu mutum aka tuso shi a gaba watakila yana da ƙarancin imani watakila akwai ƙarancin wayewa watakila akwai ƙarancin al'ummar da yake zama a cikinta yana kusa da al'ummar da watakila akwai al'ummar da ba musulmi ba tana ƙoƙarin ta shaci likafar wani to sai ya zamanto an tasa shi a gaba a cikin al'ummarsa ana ta aibata shi ana ta walakanta shi ana ta musguna masa to mala yace wannan yusabbu ridda yana sabauta mutum ya yi riddama ya bar addini saboda to ‘yan uwansa musulmi sun ƙi shi, ‘yan uwansa mumine sun ƙyamace shi, da ya shigo cikinsu ba su da aiki sai aibata shi. Wannan kuma yana faruwa ne a irin yankunan da ake cakuɗe da me, da za ka samu musulmai su ne mafi ƙaranci a gurin ma'ana wa'yanda ba musulmi ba sun fi yawa idan kuka ƙyamaci ɗan uwanku sai ga ya kafasa ta zame ya faɗa cikin wa'yanda ba ku ba. Da haka lallai Allah yana gaya mana mu kiyaye wannan. sai ya zamanto kai mutum ka yi wa kanka ta'addanci ka yi wa kanka rauni akan ɗan uwanka kuma ka yi wa kanka a gudan kanka rauni akan abin da kai baka sani ba haka nan Allah madaukakin sarki yake cewa wala talmizu anfusakum kada ku cutar da kawo kanku kada ku aibata kanku wala tanabazu bil alqabi kada ku jefi junanku da laƙubba waɗanda suke marasa kyau kada ka gaya wa mutum abin da baya so ku lura da wannan hakan fa fasikanci ne hakan kuma zalunci ne amma ga wanda bai tuba ba domin Allah madaukakin sarki yana cewa bisal ismul fusuqu ba'dal iman tar da suna na fasikanci bayan mutum ya zamo mai imani wanda bai tuba ba to irin wayannan da basu tuba ba to sune azzalimai fa ulaika hum zalimu irin wayannan sune azzalimai kana musulmi sunanka Muhammad sunanka Isa sunanka Musa sunanka kaza sunanka kaza sai kuma a waye gari ana gaya maka wani suna wanda ba na musulunci ba wannan Allah maɗaukakin sarki ya hana wannan kuma ya watsu a cikin matasanmu ya zama wannan abu ne kai ka ce wata duniya muke ciki ta kawai a riga gaya wa mutane sunan da ba sunan kirki ba mutum sunansa Muhammad sai ga sunansa Muhammad ma ya ɓace a cikin anguwa sai dai a zo a faɗi wani suna wanda yake lakabi ne na ba na musulunci ba kuma shi ya yadda ana gaya masa ba tunanin a'a wannan abu daidai yake da tarbiyar addininsa ko ba tarbiyar addininsa ba ne. To wannan idan ya faɗo kan wanda shi kuma baya so yana wargaza zamantakewa ta musulunci. Hasali ma ko kana so ba daidai ba ne Allah ya hana. Malam ya ce sannan Allah maɗaukakin sarki ya hana mummunan zato. Ya hana mummunan zato tsakanin musulmi da musulmi. Musulmi ya yi wa ɗan uwansa mummunan zato. Kada ka zaci ɗan uwanka da mummunan abu. Kada ka zaci ɗan uwanka da mummunan abu domin wannan yana wajabta wargajewa tsakanin ɗan uwantaka ta musulunci domin shi asalin musulunci kuma adalci ne da zaton alkhairi ma juna adalci ne tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa da kuma zaton alkhairi zannu bil mu'minina khaira haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai wa mu'mini zaton alkhairi kada kullun ya zamanto tsakaninka da ɗan uwanka shine mummunan zato baka yadda da shi ba da kaga wulgawarsa ka ce gashi can ina zai je ai guri kaza zai je kana zatansa da abin da watakila ba haka bane ko kuma ka gan shi da wata wacce baka gane wace ce ba sai ka ce ga mugun can ya ɗauko wata watakila ta sa niqabi watakila kanwarsa ce watakila matarsa ce watakila yar uwarsa ce watakila wannan ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah yake ittikafi sai matarsa ta zo gurinsa da matarsa ta zo gurinsa suna tsaye da ita sai wani sahabi ya shawo kwana yana shawo kwana sai ya gansu sai zai juya sai ce zo wannan wance ce matata ta kawo min ziyara sai ce ya manzan Allah kuma ni in maka zaton alkhairi ce a'a saboda ka samu nutsuwa ne a cikin zuciyarka da Allah haka muke da junanmu wallahi mu ji tsoron Allah ƴan uwantaka ce ta haɗa mu ta musulunci har ma ta zo ta haɗa akwai dangantaka. Kusan in za ka kalli ningi a matsayin ningi, kaso casa'in na mutanen da ke cikin garin ningin nan can muke. Wancan ya haɗu da wancan ta auratayya, wancan ɗan uwan wancan ne, wancan ɗan uwan wancan ne. To amma haka kawai sai ka sa wa ɗan uwanka ido kana masa mummunan zato. Ba ka da aiki a kansa sai mummunan zato, to ka sani Allah ya hana. Ina Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani ijtanibu kaseeran min az-zann ku nisanci da yawa daga cikin zato inna ba'da zann ism domin shashin zato fa zunubi ne lalle mu ji tsoron Allah mu kiyaye kuma tatabbul aurat ma'ana bibiyar al'aurar mutum ma'ana ka dinga bincike a kansa ina ya je daga ina yake ina zai je me ya aikata me ya yi me ya kurmushe me ya binne me ya tona me ya rufe ka kiyaye wannan wannan ba ɗabi'ar musulmin kirki ba ce domin Allah maɗaukakin sarki ya ja kunnanka ya ce wala ta jassasu kada kai bincike ka bar wa Allah kayansa kayan Allah ne yana kallonsa a cikin duhu ko a haske ko a kan kamfa a cikin dare a cikin ana ruwa a bakar kamfa Allah ya san me yake aikata daga ka bar shi da ka bar Allah da kayansa domin a tattare da shi akwai mala'iku suna rubuta abin da yayi in ma na sharri in ma na alkhairi to ka bar shi mana sai ka zo ka bibiyi ne yake aikatawa idan dubinsa ta cika ai asirinsa zai tono Allah ya hana wannan da haka lalle mu ji tsoron Allah haka nan Allah ya hana cin naman mutane Allah ya hana gulma ka ambaci dan uwanka da abin da baya so wannan shine ka ci namansa zikiru akaka bima yakrah shine ka ambaci ɗan uwanka da abin da baya so baya kauna baya nan kuma ka ambace shi da abin da baya so idan ya zo gabansa aka ce ka maimaita ba za ka iya maimaitawa ba za ka mu ji tsoron Allah mu sani cewa duk abin da muke yi Allah yana kallon mu kuma yana yana tattare da mu akwai wakilansa da suke ɗaukar dukkanin ayyukanmu lalle mu ji tsoron Allah mu sani Allah fa mahalicinmu ne shi ya halicce mu shi yake kiyaye mu yana kallon duk abin da muke aikatawa saboda lokaci ya ƙure da mu tsaya anan abin da na faɗa daidai ubangiji Allah ya ba mu lada Allahumma izil islam wal muslimin wa azil shirka wal shirkin wa dammir adaka ada ad-din wa ansur ibadikal muwahhidin abin da ne kuskure kuma ubangiji Allah ya fi mana kuma ila salatikum yarhamkumullah